أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da sauraron mu wato ta kafar yada labarai ta IKS ko IKS Islam Kitabu Sunna ana fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yanda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna kamar yadda 'yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u'i hamil tirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamatu al-qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir الرازي رحمة الله عليه ورحمة الله جميع المسلمين muna cikin wato wato mun kai ƙarshen kenan suratul kafi a cikin waɗanda tattafai guda biyu dama muna bin jerin ayoyin alkur'ani ne ko wanda littafi ya kawo ayar da take akan jeri da ita muke da shi muke farawa to mun kai ƙarshen suratul kafi a waɗannan littattafai wato guda biyu kenan to a yau za mu shiga cikin suratu wato maryam kenan a mas'ala ta wato 643 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdulkadir ar-razi wanda yake nuna mun samu cikin taimakon allah wato mun samu kai ƙarshen izu talatin na farko muna fatan allah subhanahu wata'ala yadda ya nuna muna waɗannan izu talatin na farko ya nuna muna mun kai ƙarshen wato izu talatin na biyu kenan na ƙarshe da izinin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne wato jagora gare mu cikin waɗannan karatu da zamu karatuttuka da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba ɗaya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko, muna fatan kuma Allah ya karbi ayyukan namu, kuma Allah ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba ɗaya. to malam mai littafin asibitin qur'ani majid ya ce suratu maryam alaiha salam wato in an ce alaiha salam yana kuma zuwa ga maryam in an ce isa da maryam alaihi masalam gamiri shi na kuma zuwa ga isa da maryam sannan kuma in an ce alaihi musalam yana kuma wani zuwa ga wato ita maryam da isa da kuma wato annabawan allah gaba daya don haka wani lokaci zaka ji malamai sun ce alaihi musalam to abin ya shafi kenan har da sauran annabawa To, mai tahqiqin wani littafi ya kawo nukta ta farko, Sheikh Mustapha Al-Adawi ya ce qala Ibn Ashur, kenan Ibn Ashur ya ce, domin yana ɗaukowar magana ne ga Ibn Ashur a wani lokaci a farkon sura. Ya ce fi tahrir wa tanwir a cikin littafin at-tahrir wa tanwir ya kawo safha ta 2583. Kenan Ibn Ashur ya ce ismu hadhihi sura fil masahif, sunan wannan sura a cikin wato Al-Qur'ani kenan da aka rubuta wa kutubit tafsir da littafan tafsiri wa aksari kutubi sunna da kuma fi yawancin wato littafan sunna suratu maryam ana kiranta suratu maryam yace wa ruwayat hadhihi tasmiya an nabi sallallahu alaihi wa sallam an ruwaito wannan suna daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fi hadithin a cikin wani hadisi rawahu tabrani imamu tabrani ya ruwaito shi wa dailami da dailami da imamu dailami wa ibn mandah da ibnu mandah wa abu nu'aym da abu nu'aym wa abu ahmad da abu ahmad al-hakim imam al-hakim sunansa wato kunyarsa abu ahmad an abi bakrin bin abdullah daga abu bakar dan abdullah bin abi maryam dan abi maryam al-ghassani abin daga ghassan wanda ake dangantawa zuwa ga ghassan an abihi daga babansa an jaddihi daga babansa abi maryam baban maryam wannan sanadin kenan qala yace ataitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam na zo ma manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fa qultu sai na ce ya rasulullah ya kai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ka inni wulidat liya laylata jariyatun an hanfa mini jariya kenan mace karamar yarinya jinjira kenan fa qala sai ya ce wallailata unzilat alayya suratu maryam kenan ni ko daren da aka sauka mini suratu maryam kenan fa sammiha maryam ka sanya mata suna maryam fa kana ya kasance yukna ko yukanna an gane ko ana kiransa ana masa kunya da aba maryam baban maryam wa shtahara bi kunyatihi ya shahara da wannan kunya wasmuhu sunan shi na haƙiƙani nazir ana kiran shi nazir wa yazharu annahu ansariyun abinda yake bayyana inji ibnu ashur mutumin ansar ne yana daga cikin al-ansar ba daga cikin al-muhajirin ba to wannan shine abinda ibnu ashur ya kawo mai tahqiq wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace qultu sai nace wa hadha isnadun da'ifun wannan sanadin da'ifi ne li du'fi Abi Bakr bin Abi Maryam saboda shi Abi Bakr bin Abi Maryam da'ifi ne wa qala ibnu ashur ibnu ashur yace aidan kuma وابن عباس شيكو ابن عباس سماها يا سمت يا سنيامت سونا سورة كاف ها يا عين صاد أنغاني كو وكذلك وقعت تسميتها في صحيح البخاري haka an ka sanya mata suna a cikin sahihul bukhari fi kitab tafsir a cikin wato babi na tafsiri domin cikin sahihul bukhari akwai kitabu kitabu sai a ce kitabu kaza kitabu kaza babban babi kenan wanda ke magana kan kaza malam yace fi aksarin nusakhi a mafi yawancin nusakh wato takadduna buguna sahihul bukhari wa asahiha kuma mafi ingancinta ina fata an tunce ni musamman sharhin sahihul bukhari da aka yi tahqiqi na abdul qadir shaibat alhamd wanda ya tattaro sharhuka daban-daban walam ya'uddaha jalaluddin fil itqan walam ya'uddaha bai lissafa ta ba ita suratu maryam kenan jalaluddin jalaluddin kenan asyuti kenan fil itqan asil littafin sa al itqan fi ulumil qur'an fi idad suwari tana daga cikin surori kenan bai sanya ta ba cikin surori al-musammati wadda an ka sanya ma suna bismaini da suna biyu kenan akwai surar da suna ɗaya ne da ita akwai surar tana sunoni daban-daban amma shi imamu suyuti bai sanya ta ba cikin waɗannan gashi ko an kawo asar na ana kiranta suratu maryam kuma an kawo asar ibnu abbas yana kiranta kaf haya ayin sad wala allahu ibnu ashur sai neman masa uzuri yace tana yiwa lam yara sani lam yara saniya isman bai ga cewa ba nan ru'ya wato ta ra'ayi ce ba ru'ya ta kallo da ido bai ga cewa ba wannan suna isman suna ne nata ma'ana kiran kawai ya dauke shi dai wani suna ne na ijtihadi ibnu abbas shine ya ijtihadi ya sanya wannan suna to kaga shi yasa malamai suna neman ma sauran malamai uzuri ko su ga dalilin da yasa ba su yi kaza ba ba wai dan saboda ba su sani ba ko kuma ba su da ilimi ko kuma a tana yiwa shi bai cimma asarkin da ibnu abbas ya kirata kafa ya ayin sa'ad ba shi wato abin nan tana yiwa shi imamu suyuti bai cimma wannan asar ba na ibnu abbas ko kuma ya ci mishi abba ya manta da shi ko ko a'a yana ganin ba suna bane naka kaf haya ayin sad kamar dai ambato ne surar da ake ambaton suratul lati yudkar fiha kaf haya ayin sad kilan ba sunan ta bane ana ambaton wannan a cikin ta don abin manta ta da sauran wato surori to kaga wannan shine yayi iltimasul a'zar wanda kuma yana daga cikin abubuwan da suke kaɗa mu cikin matsaloli a yanzu wato shine fassara maganganun mutane irin yadda ranka yake so ko da baka fahimta ba an gane ko idan masoyinka ne ka ce ba abu ne mai kyau ba idan abu masoyinka ne ka ce abu ne mai kyau idan makinka ne kawai ka fassara irin yadda ranka yake so mummunar fassara da fassara ayyukan mutane baka fahimce su ba ga nuna waɗannan abubuwa ne in wanda kake so ne ka ce abu ne mai kyau ko da sharri ya aikata idan wanda baka so ne in ya aikata alkhairi ka ce sharri ne ko kuma ka ce ba don Allah ya aikata ba kamar ka san abin da ke cikin zuciyarsa yana daga cikin abubuwan da ke jamuna wato matsaloli da kuma rashin yi ma mutane uzuri kai sai ka yarda da cewa kai a karɓi uzurinka duk uzurin da ka kawo a karɓa amma kai idan aka baka uzuri kai baka karɓa uzurin kowa kenan kai kanka ka sani baka san kowa ba to duk wanda yake ɗauke da irin wannan ɗabi'a yana da wahala a ce wato ya samu wato rayuwa da mutane rayuwa ingantatta wannan da abubuwa ne wanda ya kamata dai musulmi mu kula da su to wannan shi ne abin da suka kawo a karkashin wato hamish kina a karkashin littafi ne shi mai takakin littafi ya kawo wannan bayani wallahu ta'ala a'lam to za mu shiga cikin karatun na wannan sura malam ya ce fa in qila idan aka ce a mas'ala ta 643 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi fa in kila idan an kace annida'u kira an gane ko as-sautu shine sauti wanda ake ji was-siyahu da taratsi shi wato kuwa kenan ma'ana sauti wanda ake ji ba na rufin kuwa ba yuqalu ana cewa nadahu nida'an ya kira shi kira an gane ko ai sahabihi ma'ana ya daga murya ya kira shi fa kaifa wasafahu ta'ala ya ake Allah siffanta kiran da Zakariya yayi bi kaunihi khafiyan boyayye da yace idna da rabbahu nida'an khafiya a cikin suratu maryam aya ta uku malam yace kulna zamu ce annida'u nan kira huna ibaratun anid du'a'i nan addu'a ake nufi da shi wa inna ma akhfahu shi ko zakariya ya ɓoye li yakuna aqraba ila al-ikhlas domin ya zamanto shine an mafi kusa da ikhlasi an gane ko au koko li alla yulama ala talabihi alwalad dan ka a zarge shi akan neman da ba'ad shaykhukhati bayan ya tsufa aula aw li alla yu'adiyahu bani- banu ammihi koko dan saboda yan uwansa ‘ya'yan bamfanninsa kenan uwan uba ko kanin uba shi ake kira am wato kasu yi adawa da shi wa ya ƙulu su ce kariha an na ƙuma maƙamahu ba'adahu yana kyamar a ce mun riƙa matsayinsa a bayansa an gane ko mun tsayo akan irin tsayuwarsa muna yin aikin da yake yi an gane ko fa sa'ala rabbahu alwalad li zalika sai ya roki Allah saboda wannan kenan shi yana ganin su bus cancanta ba da yake so kenan su kamar bus cancanta da wannan matsayin ba kenan sai koyi addu'arsa to kenan dai malam ya kawo waɗansu eh, dalilai da suka sa Zakariya ya ɓoye addu'arsa kenan yana yiwuwa saboda ɗaya daga cikin su ko suna yiwuwa saboda yana yiwuwa dukan su ma suna iya shiga a ƙarshen wato wannan aya shi yasa sai yayi kira khafiyan kuma Allah ya fassara wannan kira da yi qala rabbi inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba ولم أكن بدعائك رب شقيا كما تكمل سورة آل عمران ما أن فإن يذكر الله سبحانه وتعالى يا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء تتا أنت يا روك الله ذرية طيبة واتو تركك ذرية an gane ko To, nan kuma eh, cikin suratu maryam eh, eh, ya roki waliyan da kenan wanda yake majibincin lamarinsa da na gari to wani sai ce to can an ce zuriya da kuma an ce da ita ko zuriya ba da ba a'a wato can zuriya da ya roka kamar ma'ana an ce zuriya ba da guda ba kuma da ya ce tayyibatan tsarkakakka bai roki Allah adadi mai yawa bai ce masu yawa ko yan kaɗan sannan kuma bai roki jinsi bai ce maza ko kuma ƴaƴa misali domin abin da ake hankalta ma shine ya zama to tsarkakakku ne ko mata ne ko maza to almuhimmu dai can da ya ce zurriya saboda ɗan da yake fatan ya samu ba wai daga gare shi ba shikenan zurriyar ta tsaya a'a ɗan ya zama to yana iya yi wato haihu kenan ya zama to ya samu zurriya wadda take ingantatta sai ya zama to can cikin suratu ali imran an faɗi lafazi am a cikin kuma suratu maryam an faɗi lafazi khas kuma ba a yi ta'arudi ba kenan tana yiwa ya roki ɗa ne ɗan nan kuma da zai samu zuriya don haka babu wani eh, matsala a cikin waɗannan lafazza kaka sa tsammanin akwai kuskure a cikin wato alkur'ani mai girma kenan to wannan shine abin da malam ya kawo a gurguje kenan sai mas'ala ta gaba mas'ala ta 644 malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala ya aka yace yarisuni wa yarisu min ali yaqub ko ba haka ba kidan da yace Allah ya bashi da sai yace yarisuni wa yarisu min ali yaqub an gane ko sai zama to wato nan mudari'i eh, eh, fi'ili mudari'i ne yana matsayin sifa a kira'a ta jamhur domin jumla in ta zo bayan nakira tana matsayin sifa in ta zo bayan ma'arifa tana matsayin hali kenan da yace fa habli min ladunka waliyan nan nakira ne kenan yarithuni sai ya zama to sifa ce ta wato abin nan da ya ce fa habli min ladunka alwaliya sai ya zama to yarithuni hali ce akwai maganganu da dama a irabul jumal dalibin ilimi ya kamata sai da ake irabul jumal ya kuma cikin littattafan nahau to almuhimmu akwai kira'a kuma yarisni yarisni sai an kai ma sa'un sukuni ba kira'a ta jamhur ba da an kai ma sa'un dhamma wadda kira'a ce wato ta Abu Amr ibn al-Ala da kuma Imam al-Kisa'i wato al-Kufi to kuma sun karanta yarisni sai gaban to kamar wato sharqiya wanda wato jawabu sharqiya an shafe abin nan eh, an shafe wato ho fi'lu sharti kenan yadda zaka ce in tahab yarisni in ka bani zai gade ni sai an ka shafe in tahab kin to malam yace wan nabiyyu shi annabi kinan jinsi annaba yake nufi la yurasu ba a gadon sa li qawlihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam nahnu ma'ashir al-anbiya ko ma'ashirul anbiya'i la nu la nuwarris kenan mu taron annabawa jama'a annabawa la nuwarris ba ma gadazwa mu bar abu gado kenan ma taraknahu sadaqa abinda mun ka bar shi na matsayin sadaqa kina wanda yanda annabawa ba a gadin su wato wannan hadisi na cikin sahih al-bukhari hadisi na inji mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi hadisi na 2862 kuma yana cikin sahih Muslim hadisi na 3303 Malam yace kunna za mu ce to ga amsa al-muradu bi qawlihi abinda ake nufi da yace yarithuni an gane ko ko qira'a ta Abu Amr da Kisa'i yarisni ya zai gade ni ay yarithuni al-ilma ya gadi ilmiya wan nubuwata da kuma annabtata an gane ko wa yarisu min ali yaquba al mulka ya gadi mulki daga ali yaqub tunda suna da mulki wa qila an kace a al akhlaq dabi'o'i na gari fa ajabahu Allah ta'ala sai Allah ya karɓa mishi ila wa wirasatihi al ilma Allah zai gadar da shi ilimi wa nubuwata da annabta wal akhlaqa da kuma dabi'o'i na gari dunal mulki ba tare da an bashi mulki ba wal muradu kenan sai da manto bai gadi ali yaqub ba wal muradu bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam abinda kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake nufi la nuwarris yake almala kinan ba mu gadar da dukiya wa yu'ayyiduhu abinda yake karfafa ma abinda ake nufi dukiya ce qauluhu fatar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma taraknahu sadaqa abinda muka bar shi yana matsayin sadaqa wa yaqubu huna nan kuma yaqub da anka ce huna anan abu yusuf alaihi salam shine baban yusuf annabi yusuf alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim shine abinda dai aka fi rinjaye suwa Wakila waɗansu malamai suka ce la a'aha bal huwa akhu zakariya dan uwan zakariya ne an gane ko ba wancan yaqub bane baban annabi yusuf Wakila aka ce la ba haka ba bal huwa akhu imrana wato dan uwan imrana ne allazi huwa abu maryam wanda yake shine baban maryam shine wato wannan yaqub din domin suna ba mutum guda yake ɗauka shi ba amma dai abin da fi fitowa a zahiri ali yaqub ana nufin iyalan annabi yaqub an gane ko shine abin da ake so a ce domin sun gadi wato annabta da ilimi kuma cewa ba a bashi jagoranci ba sai nan ma sai an nemi dalilin da yasa shi mulkin da anka ce ba a bashi ba ba a bashi ba domin idan anka ba mutum annabta wato an bashi jagorancin al'umma ne kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce cikin sahih bukhari da muslim kanat banu isra'il tasusuhum al-anbiya kenan su bani isra'ila wanda suke jagorantar su su ne annabawa shine tasusuhum sa sai susu siyasatan kaga kenan kalma ta siyasa ashe kalma ce wato ta larabci ta kuma ta addinin musulunci amma sai an ka ɗauki cewa kamar faransanci ne ko ko yaren ingilishi ne a'a siyasa kuma akwai ta gari wanda ya jagoranci mutane akan adalci akwai siyasa wadda ba ta gari ba wanda ya jagoranci mutane akan zalunci don haka ba duk siyasa ce take wato abin nan ba shi yasa wasu suke saboda waɗansu sun ɓannata ta sai a ce yin siyasa ma haramun ne to amma abin da yasa suke faɗa wannan saboda galibi mutane da suke ƙoƙarin samun jagorancin ba sa kamanta gaskiya ala ayyati hal ana kiranta wato politik wato shine politik shine wato matsayin siyasa da wato faransanci kuma ilimi ne wanda ake kiran shi science politique yadda ake koyon jagoranci ko ko political science da english yadda ake koyon jagoranci kuma jagorancin dan ka karanta shi a takarda in baka yi mu'amala da mutane ba aikin banza ne eh, kamar yadda in kai karatun addini baka san yadda ake mu'amala da mutane ba sai zama to baka da tasiri a cikin wato al'umma sai an tsarkake zuciya sannan kuma sai an yi mu'amala da mutane mu'amala wadda take kyakkyawa ko ingantatta to ala ayyati hal wannan shine abinda wato malam ya kawo to malam ya ci gaba da cewa a mas'ala ta 645 fa in kila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah ce yarisuni zai gade ni wa yarisu min ali yaqub zai gadi mutanen annabi yaqub ko iyalan annabi yaqub malam yace to fa addal fi'la fil awwal bi nafsihi a cikin fi'ili na farko sai ya ta'addin fi'ili kai tsaye yace yarisuni an gane ko wasani an gane ko wasani kenan fi'ili na biyu بحرف الجر أما تكام حرف جر وهو واحد كما في إلي تتي ويرث من آل يعقوب بيتي ويرث آل يعقوب با آل عرفتي تومي يبن بنتا تكاني سو منين حكمة قارة ونا حرف مالن يتي قلنا ذا متي يقال أنا تيوا ورثه يا غاريشي وورث منه يا غادا دغ غاريشي malam yace fa jama'a bainal lughataini kenan sai hada waɗannan lugha guda biyu kuma a ce nan salo ake nufi salon maganar larabawa ko larabci guda biyu waƙila malam yace kai waɗansu suka ce min huna littaba'idi min ba ta bayani ba ce wato nan ta taba'idi ce nuna abu ya zamanto sashe kenan sasantawa yace la litta'diya ba ta ta'diya ba ce ta ƙetarar da fi'ili li anna ala yaqub domin su ala yaqub lam yakunu ba su kasance ba kulluhum dukkan su anbiya a annabawa wala ulama ko dukkan sun kasance malamai ba dukkan su bane annabawa ko malamai kenan sai zama min ali yaqub sashen su ake nufi waɗanda sun kasance sun samu mulkin ko sun samu wato annabta ko sun samu ilimin shi ne abin da ake son a ce kenan shi yasa ya kawo shi to kuma shi malam ya ce da ya roki wannan ba a bashi ba amma ba samu rasin da ya hana cewa an bashi ba koko wato ba a bashi ba gashi ko Allah ya karɓa mishi ya bashi da wanda yake annabi kenan ko ba a cewa bai samu wannan wato jagorancin ba ta haka ne wannan istihari da malam yayi mu muna ganin kamar ya saba mazahiri na alqur'ani wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 646 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa talaba walada ya akai zakariya ya nemi da bi qaulihi da fadarsa yace fa habli min ladunka waliya Allah ka bani majibincin lamari ai waladan salihan ɗa na gari falamma basharahu Allah ta'ala lokacin da Allah ya masa bushara bi qaulihi da yace ya zakariya ya kai zakariya inna nubashshiruka mu muna muka busha- bushara ko kuma inna nabshuruka a qira'ata hamza nubashshiruka daga bashara yubashshiru tabshiran sannan nabshuruka daga bashara yabshuru yayi masa bushara ina fata an fahimci ni kuma ana cewa abshara yubshiru yayi masa bushara Allah subhanahu wa ta'ala ce innal ladina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون to dukkan su dai ana amfani da su a cikin yaren larabci duk da yake in sun ce a'a in an ce bashara shine abin da an kai maka bushara ba a fara ba amma an ce bashara yabshu shine abin da an fara shi kenan har an fara aikata shi ko kuma bashara ya samu masa farin ciki to amma dai eh, malamai sun tafi cewa dukkan su ana amfani da su sai dai in an ce galibi na ana nufin abin da ba a fara ba a ce bashara bashara kuma galibi shine abin da har an riga an fara amma ko ne ana iya amfani da shi a wurin wani kamar da suka ce to amma dai a ilmu sarf in an ce bashara fa'ala siga wannan tana su karfin ma'ana in an ce abshara shi zai biyo baya sannan bashara fa'ala sai biyo baya almuhimmu kenan tana yawa bushara an sake maimaita ta ne tun daga farko bashara sannan abshara har ta fara karfi kenan misali in mun ce abin ga koko bashara tun da nan na zakariya bai amfani da abshara ba sai ta har ta yi karfi kwarai da gaske ta kama shi ana iya amfani da wannan ko kuma duk ma'anar su daya ana masa bushara canji ne na wato yaren larabci kuma akwai saɓani kalma ta bushara a wajen malamai shin ana amfani da ita ne wajen alkhairi kawai ko ko dai wato ko kuma har wajen abin da ba na alkhairi ba in an ce ai mutum bushara shin sai abin da yake sashi farin ciki ne ko ko har abin da yake sashi bakin ciki waɗansu daga cikin malamai suka ce cewa kalma ta bushara daga albishra ne ma yughayyiru albishra abin da yake canza fatar dan adam domin dan adam idan ya ji labari alhamdulillah kaseera idan dan adam ya ji labari na alkhairi yana sa jikinsa ya ji tsamu ya canza idan ya ji labari na sharri yana jin tsamu jikin shi ya canza suka ce ko cikin alkhairi ko cikin sharri ana amfani da ita domin nan Allah ya ce inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu an-nisa yace bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima a cikin suratu tauba yace wa bashiril ladina kafaru bi azabin alim kaga wannan yana nuna bushara bushara bushara bushara to eh, kafirai da munafikai da kuma muminai waɗansu suka ce a'a asilinta kawai na alkhairi ne na fata an fahimci ni domin in an ka ce ana amfani da cikin sharri suka ce to sai an yi kaidinta kaga da an ka ce bashirul munafiqin sai an ka ce bi anna lahum azaban alima sannan kuma kafin an ka ce wa bashirul ladina kafaru bi azabin alim illa alladhina ahadtu minal mushrikin aw dan wato farkon suratul tauba kenan suka ce to wannan yake nuna cewa tun da bushara ana iya faɗa ta cikin alkhairi kai tsaye amma cikin sharri sai an kayyade ta wanda yake nuna cewa asalinta na alkhairi ne amma wajen sharri waɗansu suka ce a'a ana amfani da ita can asali waɗansu suka ce a'a canza ta ne wato in an kai amfani da ita kamar an yi isti'ara ne in an ce isti'ara kamar an ɗauko wannan kalma an are ta ne ma'ana an yi amfani da ita ba cikin asalin ma'anarta ba amma don saboda wata ma'ana ake so shine an ce bashiril munafiqina eh, bi anna lahum azaban alima ko wa bashiril ladina kafaru bi azabin alim ana nufin kai musu gatse kamar ana son ai mu- wato ai musu getse ne sai aka ce wa bash- bashiril munafiqina kai mu munafikai bushara kaga za su ji daɗi sai aka ce bi anna lahum azaban alima suna da azaba mai raɗi wa bashiril ladina kafaru kai makafirai bushara an gane ko bi azabin alim da azaba mai raɗi kaga sai sun karkada kunnen su sannan sai su ji ba abin da suke so bane malam yace to eh, nan da zakariya yace فهب لي من لدنك وليا اي ولدا صالحا فلما بشره الله تعالى بقوله لوكشن da Allah ya masa bushara da fadarsa ya zakariya ya kai zakariya inna nubashshiruka ko ko inna nabshuruka a qira'ata hamza wato al-aya suratul maryam aya ta bakwai istaba'ada zalika sai ya gani san wannan abin ina ganin kamar abu ne mai wahala wa ta'ajjaba minhu sai ya mamaki wa ankara bi qawlihi sai ya musu eh, wa ankara an gane ko ankarahu sai ya musun wannan bushara da aka masa ko wannan bayani da aka masa bi qawlihi sai ya ce anna yakunu li ghulam ya za a yi a ce ina da da suratu ali imran a aya ta 40 tun da kissar duk guda ce malam yace to kulna zamu ce lam yaqul zalika ala tariq al inkar Mu- eh, zakariya bai faɗi wannan tambaya ba da yace anna yakunu li gulamun ta fuskar musu wal istib'ad ko ko nisantar da abin yana ganin abin ba zai yiwa ba bal a'a li yujaba an gane ko dan a bashi amsa bima ujiba bihi an talabihi al walad don a bashi amsa kamar lokacin da an ka bashi amsa ta neman da an gane ko wa huwa qawluhu ta'ala shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya zakariya ya kai zakariya inna nubashshiruka bi gulam mu muna maka bisharar da ismuhu yahya sunansa yahya fayazdadu almuqinuna iqanan masu yaqini su ƙara yin yaqini wayar tad'ul mubtiluna mubtiruna maƙaryata maɓannata yartaja su kame a kwace su kenan inji malaman zauri wa illa mala yace in ba haka ba fa mu'taqadu zakariya aqidar zakariya awwalan ta farko wa akhiran da ƙarshe kana ala minhajin wahid tana akan salo guda akan tsari guda akan hanya guda akan tafarki guda akan godabe guda fi anna Allah ta'ala cewa Allah madaukakin sarki ghaniyun al- anil asbab Allah ya wadatu daga yin sabubba shine ya sanya sabubba shine ya sanya cewa mutum sai ya sha ruwa yake mi yake gudda kishirwa amma idan Allah ya so sai mutum ya zauna shekara goma bai sha ruwa ba kuma ba- kishirwa ba za ta kama shi ba don Allah ne yake kaddara wa sababba din kidan Allah ya so ba shi da ya san cewa zai ba shi da ta hanyar da ya gada ba ina fata ana fahimta ta kenan zakariya ba yana mamaki bane irin wannan kuma za ka gare shi a cikin abubuwa wasani waɗansu malamai suka ce a'a amsa ta biyu annahu qala zalika ta'ajjubu farahin wa surur wato ya faɗi wannan dan mamaki amma na farin ciki an gane ko mamaki ne na farin ciki yayi an gane ko farah shine wato farin ciki wani lokacin kuma yana zakuwa da farah na alfahari amma nan farah a wato ana nufin farin ciki wasu wurin da jin daɗi la ta'ajjubin ba dan mamaki ba ta'ajjubu inkarin ba yana mamaki bane na musu wasu ba'adin da nisantar da abin kiran kamar abin da wanda ya ya san Allah yana yin shi amma to kakana Allah zai yi wannan abin ya tsaya yana tambayar kansa الثالث na uku kila an kace innahu qala zalika a shi annabi zakariya yayi tambaya ne istifhaman ya faɗi wannan magana istifhaman don tambaya anil halati allati yahabuhu Allah ta'ala fiha alwalad a cikin wani hali ne Allah zai bashi da tunda ya san Allah yana da iko hali yahabuhu fi hali shaykhuha shin Allah zai bashi da yana a matsayin tsofo tsoho am yarudduhu ila halati shabab ko ko Allah zai maida shi matashi sun mai yahabuhu sannan ya bashi da walakin hadal jawab malam yace wata sai dai wannan amsa da malamai suka bayar la yunasibuhu bai dace ba bai zo daidai ba da ma ujiba bihi zakariya alaihi salam abinda aka ba aka ba zakariya amsa amsar da aka ba zakariya ba da istifhami bayan mi bayan wato yayi tambaya kenan da yace qala rabbi anna yakunu li gulamun ta yaya ne da a bani da kenan sai ya zamanto an bashi amsa eh, wa kad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a kinan mun halice ka ba kasance kun ba kinan wannan baya dacewa a ce a'a yana tunanin shi na tsoho ne ko yana yaro a'a sai dai ya zama to tambaya ce ta mamaki na farin ciki amma ba tambaya ba ce ta tambaya hali domin mi domin inda zancen hali ne ba a zancen waqad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a to irin waɗannan za ku ga irin tambayoyi ne waɗanda suna zakkuwa domin kalma ta anna tana ɗaukar ma'anoni daban-daban tana iya ɗaukar ma'ana ta kaifa ta yaya ne kinan a wani hali ne nan ma a larabci tana nun shin ta wani hali za a bani ɗa kaga abu ne wanda zai bashi mamaki tunda ya san asbabu zahira huna la tanfa zahiri mata shi ta tsufa ba ta ma haihuwa dan ya ce nan um, a cikin suratu maryam wa mar'ati aqir mata ta bakarariya ce ashe ba ta haihuwa kwata kwata sannan kuma anan cikin suratu maryam ce wa kana timra'ati aqir a'a ta kasance ma kenan ita ce take da matsala to kenan kuma za a iya samu wannan da shin kenan ta wannan mata ce za a bashi ko ko ta wata mata ce ta daban ko abin da ya kama da haka kenan dai tana yiwa tambayar da yake yi ya san da wannan matar tashi ba ta haihuwa tunda galibi mace da girma ya kama su shekara hamsin zaka ga haihuwa ta dauke mata galibi ko hamsin da biyar amma namiji sai ka ga shekara ɗari ma yana haihuwa kaga kenan zakariya yana tambayar wato wannan kenan sannan kuma irin waɗannan tambayoyin in suka zo ga masu imani ba a cewa wato eh, kamar suna shakka ne idan muka duba za mu ga cewa eh, annabi ibrahim ya ce rabbi arini kaifa tuhyil mauta Allah ka nuna min yadda kake rayar da matattu ba yana cewa ba Allah kana iya rayar da matacce kaifa sa'ala anil kaifiya inji malamai ya tambayi yaya ne Allah zai yi ya gani amma ba wai don saboda bai yi yaqini ba dan ba a danganta shakka zuwa ga annabi Ibrahim hawariyun sun tambayi annabi Isa hal yastati'u wato rabbuka shin ubangijinka zai iya yarda yayi muna shine yastati'u ba suna shakka Allah yana iyawa ba sannan kuma a qira'ata kisa'i eh, hal tastati'u rabbaka da kira da idgham har tastati'u rabbaka shin zaka iya tambayar ubangijinka kana da kana iya tambayar ubangijinka ba wai dan saboda suna shakka Allah zai iya yi ba, sun san da Allah subhanahu wataala zai iya yin wannan to haka zakariya eh, dan haka tasirin abu a ganshi da ido ya bambanta da na zuciya ya bambanta da na zuciya shi yasa ba annabi Musa da ya tambayi ganin Allah Allah ce lan tarani ba za ka gani ba a nan duniya ina fata an fahimci ba zai yiwuwa ba domin ba yana nufin har abada ba domin mu'minai za su ga Allah ranar tashin alkiyama kafirai ne ba za su ganshi ba kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun wasu kuma suka ce za su ga Allah kama gani ne wanda yake ba wato gani na rahama ba ina fata an fahimci ne akwai maganganu da dama kan ru'uya amma dai ahli sunna suka fi cewa eh, wato mu'minai za su ga Allah ranar tashin alkiyama tunda akwai hadisai to kaga kenan lan tarani ba na nufin har abada ba kamar yadda yan mu'tazila suke cewa eh, ba a iya ganin Allah subhanahu wataala Na- nasi ne ya tabbata ba yadda za a yi akwai abin da su yazo amma an ka ce wujuhun yawma idin nadira waɗansu huskoki suna cikin ni'ima ila rabbiha nadira suna kallo zuwa ga ubangijin su kenan nadiratun ne ila rabbiha an kai at-taqdim wa ta'khir sai su ce a'a ila rabbiha zuwa ga ni'imomin ubangijin su nadira za su yi kallo kenan naziratun ila rabbiha za su yi kallon ni'imomin Allah sai su yi kokari su yi tawili su ce jam'i ne na wato ni'ima kamar wato ilan ne kenan jam'in sha'ala kenan da haka ba ana nufin suna kallon ubangiji ba don su kore na soshi hadisai ingantattu da suka inganta eh, daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka sai an yi hatara da irin waɗannan wato akidu to almuhimmu dai a takaice za ka ga cewa annabi Musa da Allah ce ba zai gan shi ba Allah bai ce ma annabi Musa ba a bar wannan magana sai ce walakin zur ila jabal dan ya nuna mai a aikace ya gani domin akwai bambanci tsakanin theory da pratic an gane ko practically kenan ko kuma theory da pratic kenan eh, shine cewa da Allah ya ce walakin zur ila jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani sai Allah ya nuna mishi a aikace dan ya ƙara samun nutsuwa haka annabi Musa Allah ya bashi labarin cewa mutane shi sun bata a cikin suratul Taha wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa qala hum ula'i ala asari wa ajiltu ilayka rabbi litarda Allah ce qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dik wa adallahum samiri samiri ya batar da mutane shi kaga yana da labari Allah ya ga mishi Allah ya ce faraja Musa ila qaumihi ghadban asifa annabi Musa ya dawo zuwa ga mutane shi yana cikin hushi mai tsananin fushi amma duk da haka annabi Musa bai jefar da allunan attaura ba sai da ya zo ya darsu suna aikatawa da lokacin da ya zo Allah subhanahu ta'ala ke bada labari a cikin suratul a'raf walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifan qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum wa alqa al-alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi kaga sai da zo ne iske su ya jefar da alluna a taura alhari ko tunda Allah ba shi labari daga can ma kamata a ce ya jefar da su ya ce waɗannan mutanen ba sa yi me ma amfanin zuwa a karɓo wahayi dan a yi musu wa'azi da da'awa to amma saboda ta- tasirin ido abu ne wanda yake da tasiri kwarai da gaske shi yasa sai Allah ya bada labarin wannan kenan ashe ilmul yaqin ka san abu ba ɗin shi da kuma ka ganin shi ba ainul yaqin ka gan shi da idonka an gane ko to haka ya kamata a ce eh, mutane su fahimci wannan dan kasu danganta shakka zuwa ga wato annabawa da irin waɗannan abubuwa da ake gani shi yasa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisi in ba manta ba imam al-mustadrak eh, al-hakim imam al-imam al-hakim a cikin al-mustadrak ya kawo shi yace laysa al-khabaru kal mu'ayana labari bai zama tuwa kamar abinda mutum yake gani duk yadda kake gani labari in ka ganshi da idon ka to lalle za- tabbas zaka eh, ƙara tantancewa wato sai ka ƙara yaƙini akan yaƙini wallahu ta'ala alam da haka dai zakariya ba shakka yake yi anan ba wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 647 malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah yace zakariya ya ce ma Allah qala rabbi ij'alli aya Allah ka sanya mini aya alama kenan wal ayatu al alama abinda ake nufi da aya alama shi yasa malam yace fa talaba alamata ala wujudil waladi ya nemi alama akan samun da ba'da ma basharahu Allah ta'ala bihi bala- bayan Allah ya masa bushara akana indahu shakkun ba'da bisharati Allah ta'ala shin yana da wata shakka ne bayan ku Allah ya masa bushara fi wujudihi cewa zai samu da hatta ya- hatta talaba alama hayyan nemi alama tunda ba dole bane tunda Allah ya ce za a samu an riga an kare mai kun fa yakunu malam yace kulna zamu ce inna ma talaba alamata shi zakariya ya nemi alama ala wujudil hamli akan samun ciki li yubadira ila shukri dan yayi gaugawa ƙara gode ba Allah wa ya ta'ajjala suhur kuma ya ga- ya yi gaugawar yin farin ciki fa innal hamla wato shi ciki la yazharu fi awwalin wato uruqi eh, bal ba'da murra ba'da mar- mudda yace domin shi ciki baya saurin bayyana fi awwalil uruqi a lokacin da aka dauke shi daga al'alaka ne shine wato eh, wato abin nan eh, eh, jini an gane ko lokacin da ciki ciki yake digon maniyi da jini ba a fahimta ma akwai ciki amma sai in ya fara girma ne daga al'alaka ne thumma khalaqna an-nutfata alaqatan fa khalaqna al-alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata idaman fa kasawna al-idama lahma to shi ma ne yace fa innal hamla shi ciki la yadhharu baya bayyana fi awwal al-uruqi a farkon lokacin da yake jinin sa kenan an ka dauke shi yana matsayin tayi yana farko farko in ji malaman dole suke cewa tayi ciki kenan bal ba'a da mudda sai an dauke daukoci a ce gane cewa akwai ciki fa arada ma'rifatahu sai ya kokarin ya san alamar ciki awwala ba yujid tun farkon lokacin da za a samun cikin fa ja'ala Allahu ayata wujudil hamli sai Allah ya sanya aya alama ta nuna samun wannan ciki wato ajazahu alil kalami shine ya kasa yin magana an gane ko wa huwa sawiyul jawarihi shi zakariya yana da da wato gabbai daidaitattu suna da lafiya ma bihi kharsun baya da wato kurumta wala wato wala bakamun ko kuma bai banta ma'ana lafiyarsa kalau shi ne abin da ake nufi ina fata an fahimce ni wanda kuma in ka diba cikin adwa'ul bayan na Sheikh Al-Allamah Al-Qur'ani Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin da an ka ce salasata ayyamin illa ramza to sai an ka ce kuma salasa layalin sawiya malai ce to sawiyan daidaitattu in ana nufin daidaitattu kenan kwanaki uku jere in kuma ana nufin sawiyan hali ne na shi zakariya kenan sai zamanto a kana cikin koshin lafiyar ka sai zamanto nan sawiyan bai koma zuwa ga layali da a cikin suratu ali imran kenan fassara tana iya ɗaukar guda biyu in sawiyan ne na kwanaki sai zamanto kenan cikakku in kuma sawiyan ne na koma zuwa ga zakariya ana nufin yana da lafiyarsa wannan shi dai ne abin da ya kamata mu gane kenan ya so ne ya yi gaggawar sani ta alama kuma dama ka'ida ai galibi zaka iske dan adam yana abin da yake so baya da hankurin jiran sai yana so a samu masa alama ya ga alamu mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 448 malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qalat maryam ya akai maryam tace qalat inni a'udhu birrahmani minka ni ina neman tsari ga Allah mai rahama daga gare ka in kunta taqiyan in ka kasance mai jin tsoron Allah aya ta 18 suratu maryam wa inna ma yuta'awwadhu min al-fasiq malam yace ga ka'ida ana neman tsari ne ga fasiki la min at-taqi ba ga mutumin da ke jin tsoron Allah ba kullu zamu ce ma'anahu ma abin da ake nufi in kunta mimman yattaqillaha in kana daga cikin wanda ke jin tsoron Allah wa yakhshahu an gane ko kuma yake tsoron Allah kenan yake saunar ubangiji fantahi anni ka kame daga gare ni bi ta'wizi bihi minka lokacin da nin nemi tsari na nin nemi tsari daga gare shi minka wato nitsayin tsari gunsa daga gare ka fa ma'ana a'udu ma'ana yace to abinda ake nufi da a'udu anan ahsulu ala samarati ta'awuz ina son in samu wato fa'ida ta ta'awuz neman tsari shine ta ce a'udu birrahmani minka ina son in samu fa'idar wannan tsarin Allah ya mini kariya daga gare ka wa an ibn abbas ibn abbas yace radiyallahu anhuma Allah ya yarda da shi da babansa in kuma an ga dama a ce radiyallahu anhum kenan sahabbai ma gaba ɗaya sun shiga ciki in an ce radiyallahu anhu ma yana nuna da shi da babansa duk sahabin da an ce radiyallahu anhu ma kenan ma'ana da shi da mahaifinsa duka sahabbai ne sun musulunta amma an ce radiyallahu anhu wani lokacin tana nufin sahabin shi kadai ne an ka hankalta ba ba wai dan babansa ba musulmi bane amma dai kawai shi kadai an ka hankalta ba in ko mutum biyu ne aka faɗa ko mutum ɗaya cikin sahabbai an ce radiyallahu anhu ana nufin ya koma zuwa ga sahabbai gaba ɗaya yace to an ibn abbas radiyallahu anhu ma an karɓo daga ibn abbas annahu kana fi zamaniha wato ya kasance a cikin zamaninta rajulun wani mutum ismuhu ana kiran shi taqiyyu wani mutum da ake kira taqiyyi taqiyyu walam yakun taqiyan amma bai kasance mai jin tsoron Allah ba bal kana fajirin ya zama to fajiri fadan fadannatu ita maryam sai ta sa tsammanin ta yi zaton iyahu shi wannan mutumin na taqiyyin an gane ko da ake kira taqiyyu fata'awwadat minhu sai ta nemi tsari daga gare shi malin yace wal qawlul awwal amma magana ta farko huwa allazi alaihi al muhaqqiqun shine abinda wato malamai masu tabbatar da wato mas'arori sun ka tabbatas an gane ko tabbatattun malamai kenan to wannan shine abinda shi malam ya kawo da riwaya da aka yi daga Ibn Abbas amma mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi wato na wannan littafin da ya zo ƙarƙashin wannan da ya ce fadannatu iyahu fa ta'awwadat minhu sai kawo alama ta nukta ta yake nan kadiba ƙarƙashin littafi nan ba ta farko yace la yasbutu wannan labarin da anka kawo cewa wani mutum da ake cewa taqiyun amma fajiri na tunda ana iya samun mutum suna na mai tsoron Allah don an san dama ba tsoron Allah yake ba kamar yadda zaka iske mutum wani lokacin don wulakantarwa mutumin da bai yi karatu ba sai a ce mishi babban malami wato wannan nau'i ne na izgiri wanda kuma musulunci bai da izgiri ba almuhimmu dai la yasbutu wannan kissa bata inganta ba yace kadiba cikin tarihu dimashq cikin littafi na tarihu dimashq bi sanadin bi isnadin wahid akwai sanadi ga kissa amma wahin yana da rauni kwarai da gaske daga wahini shi abin da yake da rauni Allah ce wan shaqqatis sama'u fa hiya yawma idhin wahiya to da haka kenan fassara cewa wani mutum ne ta kiyi fajiri shedani ta kiyi kaga bai inganta ba duk da yake suka suna fassara da wannan saboda sun ga bai dace a ce mutum ba in kunta taqiya in kana jin tsoron Allah wato wakila waɗansu suka ce huwa alal mubalagati a'a ta ce in kunta taqiyan na akan mubalaga kai matuƙa wajen zance kenan ma'anahu abinda ake nufi inni a'udhu minka ni ina neman tsarin Allah daga gare ka in kunta taqiyan in ka kasance mai jin tsoron Allah fa kaifa yakunu hali fil qurbi minka ila Allah ta'ala kenan fa kaifa yakunu hali fil qurbi minka yaya za a yi a ce ina da halin kusantuwa zuwa gare ka an gane ko ila Allah ta'ala zuwa ga Allah subhanahu wata'ala idan lam takun taqiyan in ba kasance mai jin tsoron Allah ba an gane ko wato fa kaifa yakunu hali fil qurbi minka yaya hali na bai kasancewa daga kusanci daga gare ka ila Allah ta'ala an gane ko zuwa ga Allah subhanahu wata'ala har in kai karaka idan lam takun taqiyan in ba kasance mai jin tsoron Allah ba qalu sun ka ce wa nadhiru hadha tamkar irin wannan ma ja'a fil khabari abin da zo cikin labari an gane ko ni'mal abdu suhaibun ma dalla da bawa wanda ake kira suhaib suhaibun rumi ɗaya daga cikin sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk da yake malamai sun ce ana kiran shi rumi don an haife shi ne a kasar rumawa amma balarabe ne ba baru- ba rumi bane law lam yakhafi allaha lam ya'sihi in ba dan da yake jin tsoron Allah ba ai da kuma bai guji sabon Allah ba ma'anahu bala yace abinda ake nufi eh annahu idza kana bi halin in ba dan da ya kasance akan wannan hali ba law lam yakhafi Allah ta'ala in ba da ji tsoron Allah ba la yujadu minhu isyan ba a samun sabo gare shi fa kaifa yakunu haluhu idza khafa Allah ta'ala kenan to ya halin shi zai kasancewa har in an same shi da tsoron Allah tunda in ya ji tsoron Allah yana saba ma Allah amma ba manya manyan kaba'ira ba to in ko har ya ji tsoron Allah to kidan ba sabon ne ba ba zai samu kwata kwata ba mubalaga ce kidan ba don akwai dan adam wanda bai saba ma Allah ba wa fi qira'atin akwai qira'ata um, wato ubayyu ubayyu kenan raja'a kenan raja'a an takuna taqiya sai a kala kalma ta raja'a an gane ko eh, eh, wa fi qira'ati abi raja qira'ata abi raja shi qira'ata abi raja un sunan mutun ne mai tahqiqin wani littafi da ya kawo mas'ala ta biyu sai ce huwa Muhammad bin Ahmad bin Rabi' bin Sulaiman bin Abi Maryam Abu Raja an gane ko wanda shine wanda ake nufi an gane ko al-aswani wanda ya mutu eh, aswan wanda ya mutu eh, eh, hijira tana da shekara ɗari uku da wato talatin da biyar wanda kuma eh, in ban manta ba eh, aswan wani yanki ne daga cikin yankuna na misra wato wata jiha ce daga cikin jihohi na ƙasar misra kuma an ce kira'a shi ba don ah, abin nan ba kira'a ce shazza sannan kuma lokaci tana yiwa ya karanta da ita shi yasa aka ce kira'a shi To, wabni Mas'ud da kira'ata Abdullahi bin Mas'ud illa an takuna taqiyya sai in ka kasance mai jin tsoron Allah. Kinan ni ina jin ina neman kare Allah gare ka in kai ba mutumin kirki bane illa an takuna taqiyya sai in ka zama to mai jin tsoron Allah to kinan wannan ba sai na bukaci ma Allah ya kare ni daga gare ka ba domin kai ma kana tare da tsoron Allah wanda zai hana ka ma ta afka mini. Shine abin da ake son wato a ce a cikin wannan mas'ala. To wannan shine wato abin da ake son eh, a ce. To, kafin mu je mas'ala ta gaba inda an ka kawo wannan khabar ni'mal abdu sahibun law lam yakhafi Allah lam ya'sihi mai taqiq wani littafi sai kawo nukta ta farko yace qala al-imam suyuti imam suyuti ya ce fi sharhi eh, nizam talkhis an gane ko a cikin sharhi na naz- nazm da yayin na talkhis an ce talkhis talkhis al-khabir wani littafi ne to nazm kuma sai malami yana iska littafi wanda yake kamar ba waƙe bane sai mai da shi kamar waƙe kamar shatibiya ta imam shatibi ya iska littafi ne taysir na imam dani to taisir na imamu dani ba waƙe na ba to amma littafi ne wanda yake a zube abin da ake kira nafar domin kamar ilmul adab na akwai al-mansur akwai eh, al-manzum an-nasr wal nazm haka kuma eh, ilmuka daban-daban dai zaka iske wani lokacin an yi su kamar siga ta waƙe in kuma akwai ma'ana ta abin da sai a dauke shi sha'ir domin al-manzum yana da alaka ne da ilimi an-nazm shi ko ash-sha'ir yana da alaka ne da wato al-adab akwai wasu sakuna ba na ilimi ba kamar irin na ghazal ko abin da ya kama da haka agradul ash-shi'r wanda suna da yawa ana bincike kansu sai a ce kira shi ash-shi'r wanda yake na dauke da wato wani sako na taba wato zuciya da kuma bayyana wani abu amma in ilimi ne kawai sai a kira shi an-nazm an-nazm kuma bi ma'ana al-manzum abinda an ka tsara to sharhi na at-talkhis an gane ko wato taysir littafi ne wanda Imam Shatibi ya karanta shi sun da shi makahu ne suke cewa wato littafin taysir nasr ne ba waƙe bane zube yake to sai ga wannan zai bada wahala sai yi shi a matsayin nazm shi yasa ma yake faɗa a cikin muqaddima ta Shatibiya yake cewa wa fi yusri hatta yasiru rum tukhtisarahu fa ajnat bi aunillahi minhu mu'ammala mana yake fi sharhi ibn talkhis kathura su'alu an-nas an hadha al-hadith mutane sun yawaita tambaya akan wannan hadisi wa nasabuhu wa nasabahu ba'dhum ila nabi sallallahu alaihi wasallam wasu sun danganta shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ba'dhum ila umar wasu sun ce magana ce ta sayyidina umar kidan mawqufi na qala subkiyu subkiyu yace lam ara hadha al-kalam fi shay'in min kutub al-hadith ni iya bincike na kaga adalci na malamai iya bincike na domin iya bincikenka ba shine karshen ilimi ba ba iya abin da ka sani bane shine karshen ilimi kuma abin da ka fahimta ba dole bane shine zai zama towa daidai ko shine addini tana yiwa kai kuskure baka fahimci abin da kyau ba malam yace lam ara hadha kalam ban ga wanga magana ba ban ga wannan magana ba kenan ta hadisin da an ka kawo fi shay'in min kutubil hadith a cikin littattafan hadisi la marfu'an ko wanda an ka ɗaukaka zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala mawqufan eh, wala mawqufan ban ganshi ba kuma mawqufi wanda kenan ba a danganta shi bai kai zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba kenan ya tsaya akan sahabi ko abin da bai kai sahabi ba yace kai la an umar ban ganshi ba mawqufi daga umar wanda ya tsaya zuwa ga umar wala an gairihi ko ban ganshi ba ma a shiddatu tafahusi anhu tare da cewa na yawan bincike akan shi to shi kenan sai kawo alifun da ha'un kenan intaha maka wato wurin da an ka ɗauko maganar da haruffan ta shine intaha ya ƙare sai an ka sa kashful khafa kenan kadiba cikin littafin kashful khafa bi tasarrufi malam yace to shi wanda ya ɗauko wannan magana ya dan yi tasarrufi wasta sarin ya takaita ya ɗebo daidai abin da ya kamata a ɗauko ka gana abin da ake kira al'amanatul ilmiya yadda ka ɗauko abu in ma'anar shi ce ka ce na ma'anar shi ne in duka ka ɗauko ka ce duka ka ɗauko in sashi ne ka ɗauko ka ce sashi ka ɗauko in takaita magana kai ka ce a ka ɗebo ta duka tashi ce amma ka dan haɗa da wani wuri da wani wuri dan yadda za a ganewa to kaga duk waɗannan al'amanatul ilmiya a wajen bahasi kasashen musulmi yanzu muna da rauni tare da cewa yanzu kuma turawa sun kwace irin wannan sai sun fi mu samun masadir na ilimi sun fi mu wato bin waɗannan ka'idodin wanda kuma mu ne ya kamata a ce mun fi kowa wato aiki da su to wannan shi ne abin da malam ya kawo a ƙarƙashin wato wannan mas'ala wallahu ta'ala alam dan haka dai kenan zancen taqiyin nan zancen ana nufin in mai jin wato tsoron Allah ne kenan bai dace ba ya kusance ta kuma ana neman tsari domin ita ba ta san mai tsoron Allah bane kuma mai tsoron Allah bane shi yasa ta nemi tsarin Allah subhanahu wataala da ta san mai tsoron Allah ne ai ba ta bukatar sai ta nemi tsarin Allah kuma ko da ta san mai tsoron Allah ne saboda namiji da mace please don wayanna idan suka haɗu shedan shine na uku kinan ko kaga ko mai tsoron Allah ne dole a nemi wato tsarin Allah subhanahu wataala wannan shine abin da zan iya cewa a ƙarshen wannan mas'ala sai mas'alan mu ta gaba mas'ala ta 649 malam yace fa in qila idan an ce ittafaqa al ulama'u malamai sun yi ittifaqi ala anna al wahya cewa shi wahayi lan yanzil ala imra'atin ba ai mace wahayi ba na annabta shine ake nufi ba wahayi ba irin na ilhama an gane ko akan wata mace walam yursal jibril Allah bai taɓa turo jibril ba kinan ba a taɓa turo jibril ba alaihi salam aminci Allah ya tabbata a gare shi عليه وعلى نبينا افضل الصلاه واتم التسليم برساله الى امراه قط ba ta turo jibril ba da sako zuwa ga mace qattu ko so daya wa hada qalu shi sa suka ce fi qawlihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa auhayna ila ummi Musa mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa an ardihi ki shayar da shi ki rene shi suratul qasas aya ta bakwai annahu kana ya kasance wahaya ilhamin wahayi ne na cusa mu mutun cikin rai an gane ko وقيل وحي منام وسنك تي وحي ناس كم بتشيني تجوّنن تو فكيف قال تعالى هنا يا أكي الله تي أنا فأرسلنا إليها روحنا سيبونك تورا ما مريم روحنا شين الملائكة جبريل domin ruh tana ɗaukar mala'ika jibrilu tanazzalu mala'ikatu war ruh ruh tana ɗaukar rai na jikin ɗan adam wa yas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi sannan ruh tana nufin alqur'ani wani lokaci wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina sannan ruh tana ɗaukar wahayi a wani lokaci a cikin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ce yunazzilu mala'ikata bir ruhi min amri to almuhimmu dai dole sai ka nemi littafan da suke nuna maka kalma tana iya ɗaukar ma'ana kaza cikin qur'ani kuma nan ga wanda ake nufi المهم فارسلنا اليها روحنا من كتورا متى روح موشي ملائكه جبريل wato Maryam suratu Maryam aya ta 17 wa qala kuma shi Jibril yace inna ma ana rasulu rabbiki ni wato mai, mai isar da sakon ubangijinki ne manzo ne daga ubangijinki suratu Maryam aya ta 19 to kina wannan yana cewa kenan kamar an turo mata Jibril kenan kamar ita ba annabiya ce kulna za mu ce la nusallimu ba za mu saki ba annal wahya lam yanzil ala mar'atin qattu cewa ba a tuma mace wahayi ba فإن مقاتلا شي مقاتل إرجع تسمى لمي قال ياتي في قوله تعالى أتم فطر الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى أم موسى من يوحي يذوى جماعة هيفير النبي موسى أن أرضئيه كرين كرينيشي سورة القصص آية تبقي أنه كان وحيا وحينا بواسطة جبريل عليه السلام تفسك جبريل عليه السلام وإنما المتفق عليه بين العلماء أبند أنك اتفاقي تكن مع لمي أن جبريل عليه السلام شي جبريل أمين الله يتبت أجريشي لم ينزل بوحي الرسالة bai taɓa zuwa da wahayi na saƙon isar da saƙo ba na annabta a lamra'atin an gane ko akan wata mace labi mutlaqil wahayi ba ana nufin ba kawai bai taɓa zuwa da wahayi ba a'a yana iya zuma mace da wani wahayi na Allah amma ba wahayi na annabta ba malin yace wa huna lam yanzil ala maryam bi wahayin risala domin shi jibrilu bai zo ma maryam ba da wahayi na risala na annabta kenan bal bil bisharati bil walad ya zo mata da bushara ne da za ta samu da wa li hadha jaa ala suratil bashar shi yasa ya zo mata ma da sura ta dan adam fa tamassala laha basharan sawiya sai ya bayyana gare ta a matsayin namiji sawiyan daidaitaccen mutum suratu maryam aya ta 17 to kasancewa cewa an ce ya zo mata da surar dan adam ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin jibril ya zo mata da surar dan adam in muka duba ya faɗa cewa bai taba jibril bai taba bayyana gare shi ba da halittar da Allah ya yi masa sai su biyu ya gani shi yana da wato fiffike ɗari shida saddar ufuk ya cika wato sararin samaniya kenan ta wannan sura ɗaya taɓa ganin shi kenan wanda yake nuna cewa cewa jibrilu ba zai taɓa zuwa ba da sura ta bashar sai zuwa ga wanda yake annabi wannan eh, eh, ja'a ala suratul bashar in yazo da sura ta bashar ba wahayi ne bai kawo ba wannan ba tabbatacce bane tana yawa yazo da sura ta dan adam kuma ya kawo wato wahayi wanda kuma eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ya faɗa cewa yana yawan zuwa da sura ta duhiyatul kalbi ɗaya daga cikin sahabbai eh, galibi da surarci yake zuwa idan yazo da sura ta dan adam to wannan shi dai ne wato abinda eh, shi malam ya kawo almuhimmu dai maryam zance mafi inganci ba ba annabi ya bace eh, wa- mahami- mahaifiyar annabi musa ba ba ba annabi ya bace ko da jibrilu ya zo ya zo ne da sako na bushara na haihuwa ko sako na wani abu da bai shafi annabta ba kenan su ba annabawa bane shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura ba mu taɓa turuwa gabanin ka ba sai ni rijalan mazaje kenan ya nuna cewa gaban shi babu wani- wata annabiya mace sannan kuma min ahlil qura daga mutanen birni wanda ya nuna ba cewa ba a taɓa turo annabi ba ba ƙauye sai dai ya zama to dan birni ne tana yiwa ko kuma wasu dalilai su sa ya koma ƙauye da zama ko abin da ya kama da haka kuma tana yiwa ya sake dawowa kamar yadda suka faɗa game da wato annabi yaqub to ɗan uwa musulmi wannan shi ne abin da eh, malin ya kawo cikin wannan mas'ala kuma wahayi yana da wahayi kala daban-daban akwai wahayi na ishara shine kai ishara zuwa ga wani abu Allah ce fa kharaja ala qaumihi min al-mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya ya musu ishara ana wahayi da baki ana wahayi da ido ana wahayi da wani abu dai na jikin mutum to wannan wahayi shine ishara al-khafiyya shi yasa sha'ir yace yarinyar sa wanda yake kauna tara aini ainaha fa ta'rifu wahyaha wa ta'rifu aini ma bihi al-wahyu yarju'u idanuna suna kallon idonta sai su gane abin da ta aiko idan ta suka aiko shi yace kuma wa ta'rifu aini ma bihil wahyi yarji'u idanuna suna gane sakon da anka tuhu kina ta fuskar ido ne ake yin wannan zance to kaga ashe wahayi al ishara ne sannan ana makudin zuma wahayi wa auha rabbuka ila an-nahl ana ba kasa wahayi bi anna rabbaka auhalaha sannan ana ba mutum wahayi kamar su maryam da mahaifiyar annabi musa ba wahayi na annabta ba wa auhayna ila ummi musa fa arsalna ilaiha ruhana sannan kuma ana wahayi zuwa ga annabawa kuma nau'uka na wahayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yadda wahayi yake zo masa a cikin hadisai wato eh, eh, ya faɗi cewa eh, yana da kuma mishi akan mislu salsalatil jaras da sauransu kamar bugawa ƙaraurawa wanda yake cewa wa huwa ashadduhu alayya shine fi tsanani gare ni kuma Allah ya faɗi cewa akwai fuskoki na wahayi a cikin suratul shura wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim kaga dole sai an bambanta wani irin wahayi ne ya akai wahayin da abin da ya kama da haka sabanin abin da waɗansu ke ɗauka kawai sai a ce don an ce an yi ma ƙudan zuma wahayi to kenan ma wani mutum yanzu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce an yi masa wahayi to wani irin wahayi ne kuma shaytan ma yana yin wahayi don Allah ya ce wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun shi yasa in an kai maka wahayin a saba ma Allah a saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ba Allah na maka wahayi ba shaytan na yi maka wannan wahayi sai kai hattara yan uwa musulmi ne ya kamata mu dakanta abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته